الحنين إلى الهاد افتكاري وفاقتي كذا كاشتياقي والحنين إلى اللقيا ضويت إلى الماحي المهامها والفلا واتحفني فضلا ببغيتي القصوى يقينا هباني الوصل والسعد واثقا بأوثك حبل ليس يبصم بالبلوى كذلك نيلي للمرام وقد شفى حكامي على ما لا يعد ولا يحصى له الدار سعي كالشراني بعدما سباني ونفسي قد وهبت له إرضاء حدابي إلى الهادي ابتكاري ابتكاري بكاتواتا وفاقتي لتلوتنا hadabi ya kora ni ila lahadi zuwa ga hadaran manzon Allah talauci na da matsuwata su sun ka kai ni gidan annabi kaza kashi yaki tsananin beke na ya kura ni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hanin da tsananin so ila luqya ga son saduwa da annabi tsawaita ya rasulullahi ka nade ko dawaitul mahamiha na nade dokar daji wal fala da faffadan daji ilal mahi na son saduwa da manzan Allah dajin na bayyane dan tsakanin kaula da madina mil dubu takwas to na naɗe almahamiha dokar daji walfala da faɗan daji ilal mahi na wajen annabi na yanke mil dubu takwas ko ku a'a wannan nisan na ma'ana ne ba wanda aka gani ba ne duk hijaboban da ke tsakanin mutum da annabi dubu saba'in to ni tsawaitu na naɗe almahamiha dazuza walfala da dokar daji ilal mahina kai ga annabi wa ta hafani fadlan annabi ya bani kyauta saboda fadala bi buguyati da abin da nake nema alkusuwa babban abin da nake nema shari'a annabi ta game duniya ta hannuna to an bani yaqinan haka ne habanil wasl annabi ya ban saduwa da shi wasa da ya bani arziki wafiqan ina mai amincewa ko ina mai riko bi a wasake hablin da igiya mafi inganci laisa yubsamu wadda ba a kace ta bilbalwa da saukar bala'i kazarika yana daga abin da annabi ya girmama ni da shi naililil marami na samu abin da nake nema abin da nake nema ya zama fa waslu habibillahi yulfa bi wasliya duk wanda zai sadu da annabi ko yana so ko bai so sai ya biyo ta kaina to naililil maram na samu abin da nake nema wa ƙarshe fasikani annabi ya warkar da masassaruna alama la yu'addu ga abin da ba a iya lissafawa wala yusa ba a iyakance shi sa'ai duk aikin da kaga ina yi da rana ko da marece ko da daddare lahu na annabi ne addahar har abada ni ma'aikacin annabi ne dare da rana dan haka lahu dahar sa'i aikina na annabi ne kad sharani annabi ya saye ni ba da ma sabani bayan ya ribance ni shi annabi shi ya ribance ni na zama bawa ne bayan na zama bawa ne kuma ya sai ni dan haka wannan shi raina qad wahabtu lahu na ba da raina irda allahu dan neman yadda annabi shi ibrahim kake so annabi ya ma to zai tsana yace marami an abka khadima janabihi muwallam min al maula alal man'i wal a'ta نقيا تقيا لا يزن بريبة عزيزا لدى المولى بعيدا عن الأهواء تزوي صفيا وفيا واهبا ذا بصيرة شفيقا رحيما واصلا كل ذي قربى عظيما جليلا عابدا متعلما صبورا شكورا زاهدا في سوى المولى فريدا عديم الشكل في العلم فائقا متينا قويا غالبا كل من يقوى ضروبا شجاعا في سبيلك دائما مسونا مهيبا لا يكل ولا يعيا قويا على حمل الأمانة ناشطا صحيحا ومنصورا من الأرض والسماء رقيبا بصيرا لا يخان بحالة مبارك أفعال وليل بلا إحصاء سديدا سديدا رأي غير مكفل مطاعا ومقبولا تطاوعني الأسماء تصاحبني منك العناية دائما فيمضي كذائي في الوجود ولا أعيا سكبت بذكر المصطفى الخلق كله وقد شكروا سأي فادؤوا إلى الحسنى خليا من الأقراض حافظ دينه فلم أر من يقلي جنابي من الدنيا ذليلا بنفسي لينا ذا مكانة لدى الأولياء طرا كذا العالم الأعلى زمائي بصوم لله تقربا وفقري إلى المولى وعن غيره أغنى غرامي إلى غير الأنام محمد غرامي إلى غير الأنام محمد عليه صلاة دائما فوق ما يرضى شفاية تكثير السلام مصليا على أحمد والصحب بعد ذوي القربى شو رضي الله تعالى عنه ينادى بقاته أحضر النبي sai ce marami abinda nake nufi da na ce maku kazalika nailil marami annabi ya bani duk abin da nake nema kamar an ce shehu mi kake nema wajen annabi kana gausi halifa Allah sahibul faidati mine ne maramu ɗinka sai ya ce marami abin da nake nema ga hadar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bukatu ne masu yawa na farko an abka yan wanzu hadima janabihi ina hadimin sasanin annabi ya zama ni ne hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kauni hadim al-mustafa al-adnani laysa bi muhtajin ila burhani in zama hadimin annabi shi yasa shi Ibrahim yana da sunaye da yawa amma duk sunayen shi ya son guda uku khadim rasulillah madih rasulillah muhibb rasulillah uku dinan su yake so خادم رسول الله مادح رسول الله محب رسول الله shi khadimin annabi ne shi mai yabon annabi ne shi masoyan annabi ne duk shehu ya son wannan to yana so in dawwama ina khadimin annabi kuma hidimar da zan yi muwallan min al-maula an nado ne daga wajen Allah an nado ne daga wajen Allah ni ne shugaban khadimai na duniya da lahira alal man ina iya bada hidimar annabi ga wanda nake so alal mani akan hanawa wal a'ta da bayarwa ya zama in ba wanda nake so in hana mu wanda nake so bukata ta biyu naqiyan in zamo mai tsarkin zuciya taqiyan in zamo mai tsananin tsoron Allah la yuzannu bi ribatin ka azace ni da aikata wani mugun abu kada wani ya rima wata tuhuma ko wane ne azizan ladal maula in zamo mai girma a wajen Allah ka san shine babban abu ya zama ga Allah kai babba ne kwarai la tatlubil izza ladal khaliqi bila ta'azzuz inda al-malik la wala to azizan ladal mala in zamo mai girma a wajen Allah mu ma Allah ya sa mu zamo masu girma a wajen Allah amin ba'idan in zamo nesa min al-ahwa daga aikata son zuciya safiyan in zamo mai tsarkin zuciya wafiyan mai cika alƙawalin da nan ba Allah wahiban in zamo mai kyauta za basiratin in zamo mai lura bude kofar nan malado alami ne haka safiyan in zamo mai tsarki wafiyan mai cika alkawali wahiban in zamo mai baiwa za basiratin in zamo mai tsananin lura shafiqan in zamo mai tausayin halitta Allah rahiman in zamo mai jin kai wasilan in zamo mai sadar da zumunta ta ga kullazi qurba duk wanda adda zumunta da ni aziman in zamo mai girma a wajen Allah, jalilan in zamo mai aziman mai girma, jalilan maɗaukaki, abidan mai bauta Allah, muta'alliman mai neman ilimi in zama almajiri. Kaga ashe almajiri ba karami abu ne, muta'alliman in zamo almajiri, muta'alliman almajiri, mu'alliman malami, to nan bai ce mu'alliman ba, muta'alliman in zama kullun ina neman ilimi ga Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah wallahi bi kulli shay'in alim to in shehu ya ce muta'alliman ka san ba gare ka ba a'a muta'alliman ladal haqqi tabaraka wa ta'ala saburan in zamo mai hakuri shakuran mai godiya zahidan in zamo mai gudu fi ciwal maula ga duk abin da ba Allah ba duk abin da ba Allah ba in gudu in bashi faridan in zamo makadaici a zamani na in zamani ne kutubul fardi adimar shakali wanda babu tamkashi bai da tamka a duniya fa'ikan fil ilmi in tsere ma kowa a wajen sani matinan in zamo mai ƙarfi ƙauyen ƙaƙƙarfa galiban irin jaye kulla manya kawa duk wani mai ƙarfi daruban in zamo mai sara da takobi shuja'an sadauki fi sabilika a cikin ɗaukaka hanyarka da'iman har abada masunan kuma Allah ya tsare ne ya kare ni mahiban in zama mai kwaddini la ya killo bai kosawa wala ya aya bai gajiya ƙauyen Allah ya yarda in zama mai ƙarfi ala hamlil amanati in ɗauke amanan nan da sammai da kasai da duwatsu ba su yi mawa na shiɗin kuma in ni ɗauke amana kan in ji nauyinta in zamo mai nishaɗi kamar ban ɗauki komi ba sahihan kuma in zamo lafiyayye akwai wanda da ya ɗauki amana shi kenan bai ƙara lafiya to ni sahihan in zamo mai lafiya wa mansura in samu gudunmuwa min al'ardi daga halittar ƙasa wasu ma da halittar sama raqiban in zamo ni ne mai gadi ga halittar Allah duk halittar Allah a bani gadin su basira in zamo mai tsananin basira la yuhalu ba iya cuta ta bi halata a kowane hali mubaraka af'ali duk aikin da na fara ya zamo abun yi ma albarka duk aiki na ya zama mai dorewa har abada wa nailin in zamo mai samun arziki da wadata bila ihsa ba iya lissafi abin da zan samu sadidan in zamo mai dacewa duk abin da na ya zama shi Allah ka so yi sadidan ra'ayi mai dacewa a wajen shawara gaira mugaffalin kada Allah ya bari in zamo marafkani muta'an Allah sa in zamo abun bi a halitta wa maqbula in zamo karbabbe a wajen halitta tutawi'unil asma sunayen Allah su yi man biyayya asma'ul aliya al inayatu minka kulakka tusahibuni ta aboci ne ya zama ina cikin inaya Allah fa aynu inayatil ilahi bi fadlihi bi fadwin wa misrin جانب الدهرة الحزن ومن لاحظته عينها خف كلما يخاف عليه والعدو يكرز تو عين إناية الإله إنا سن تصاحبني تأبوتيني فينضي قضائي hukunci na ya zartu fil wujudi a halitta wala a ayaka da ingaji saqiftul halka na daidaita halitta kullahu baki daya bi zikril mustafa da ambatan manzon Allah wakan shakaru sa'ayi halitta na ta godiya ga aikin da nan musu fa'adu ina gayyata kowa ilal husna mu ƙara ga neman abin da yake shine mafi kyau shine ganin Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada al husna aljanna ziyada ganin Allah to fa'adu ina kiran kowa ilal husna ga ƙara kyautatawa dan a samu ganin Allah hadiyan ina roƙon annabi ya zama ya sanya ni mai wofinta min al-agrazi daga shirkul agraz kai abu ba dan Allah ba dan a saka aljanna ko dan ka a saka wuta hafiza dinihi ya zama ni ne mai tsara addinin Allah falam ara kada in ga manya kali da nabi mai gaba da sasanina madad duniya har abada duk yadda maki yake to ka a bashi dama ya cuce ni dalilan bi nafsi ni ina mara daraja a cikin kaina a cikin kaina ina ganin ni ba kowa bane layyina ina da taushin ɗabi'a za makanata amma kuma ina da babbar daraja ladal auliya ga duk waliyar duniya kazal alamu tsurran baki daya kazal alamul ala har halitta madaukakiya ta mala'iku sun sallama mani sun sani an mai gidansu zama'i kishirwata bisaumi in kaga ina azumi ta qarruban lil ilahi nayi ne dan neman kusanci ga Allah wa faƙari duk buƙatuwa ta ilal maula ga Allah ne wa an gairi shi a gana Allah a gana ni an gairi shi a gana ni an gairi shi Allah ya wadata daga duk wanda ba shi ba garami begena da tsananin sona ila khairil anam ya tabbata ga fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu salati ya tabbata ga annabi da'ima har abada fauka ma yarda fiye da yadda annabi ke so shifa'i abinda ke waraka ta ta kasirus salami yawaita gaisuwa musalliyan ina bada salati ala ahmadin ga manzon Allah mai suna Ahmadu wasahabi da sahabbai ba'da zawil qurba bayan ɗan uwan zumunta alhamdulillah